أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babun almasu alal khuffain karatu na goma kenan insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين عن عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأردع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فبال فتوضع ومسح ومسح على كفيه مختصر
نعم mala ya ce babun almasu alal khuffai babi mai magana akan shafa kan huffi guda biyu an ilmughira bin shu'ba disi na 23 daga almughira bin shu'ba ta radiyallahu anhu قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نكسن سي تارد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتكم ونبلاغر فأهويت لأنزع خفيه سنسنكيا don in fidda mishi huffin shi guda biyu. Faƙala sai ce, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ce ka bar su domin na sanya su suna masu tsarki ana sanya kafafuwan nawa cikin huffi suna masu tsarki fa masaha alaihi ma sai ya shafa a kansu hadisin mughira ibn shu'ba na farko shi al-mughira ibn shu'ba shine ibn shu'ba ابن أبي عامر بن مسعود ابن معتب ابن مالك بن كعب ابن عمرو بن سعد بن عوف بن أنهم قصي mutumin saƙif ne wato dangin su hajjaj ibn yusuf dan ya sa'ar wato ibn mas'ud ibn thaqafi mutanen da ke zaune a ba'if mughira mutum ne mai hikima shi yasa ake kiran shi mughiratul ra'ayi Allah ya ba shi hikima da kaifin basira ana mai alkunya da Abu Isa wasu su ce Abu Abdullah wasu ce Abu Muhammad a sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma yana daga cikin wato cikin laraba wanda suka yi fice da daha wanda inda bakinsu ya fushe su ne mughira yana cikinsu kala su amru bin al'asu da sauransu mutum ne wanda ya kasance jarumi a filin daga ya yi yaƙe-yaƙe tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da shi aka tafi yaƙin tabuka ana buga misali da ra'ayin shi ma'ana hikimar shi da daha'in shi a cikin wato ainihin hikima ya koma ƙasar kufa da basra wato yanki na iraq da zama lokacin khilafa ta wato ainihin sayyiduna ali da bayanta المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يا هل الشيخ حديبية كما ياي ولاية قصر كوفة يا زما قمنا قصر كوفة آه wasu sun ce ya rasu shekara ta hamsin daidai wasu suka ce ya rasu hamsin da takwas Allah ta'ala ya ji shi da gafara mughiratu bin shu'ba yake cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani balaguro ya tabbata cikin riwaya ta nasa'i cewa a yakin tabuka ne a yakin tabuka ne suka yi wannan balaguro annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya kama ruwa da ya dawo ya alwala da gora ta wato mughira din to sai ya zama mughira shi yake zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana wanke gaban shi to shine sai ya ce fa ahwaitu li anzi a khufai sai na duka in sun kuya dan in fidda mishi huffin shi biyu in zuba mai ruwa ya wanke kafa tunda abu ne abin da yake asali a alwala wanke kafa ake ina fata an gane daka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'huma ka bar kafafuwan nan su biyu yani da'ir rijlain fa inni adkhaltuhuma tahiratayn domin na shigar da su da suna masu tsarki ana na sanya su cikin hufi suna masu tsarki wurin da riwayar abu dawud ta bayyana ta sarraha karara da cewa na shigar da kafafuwan nawa cikin huffi suna masu tsarki ma'ana da alwalata lokacin da na sanya su shine fa inni adkhaltuhuma tahiratayn sai fa masaha alaihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa a kansu wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi 206 muslim ya fitar da shi 274 imam darimi ya fitar da shi 740 imam ahmad 1896 a ya zo a wata riwaya ta bukhari riwaya ta 5799 da muslim 274 da abu dawuda 150 da kuma 152 da ahmad 18196 lambar da muka ambata lafazin bukhari wato shi ya zo da isiyaki mai tsawo wa'annan lafazan da muka ambata daga ƙarshe ta hanyar abu nu'aim daga wato abu nu'aim daga zakariya yani zakariya bin abi za'ida daga amir yani ash-sha'bi daga urwa ibn al-mughira an abihi cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi safarin faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ma'aka ma'un shin akwai ruwa tare da kai ruwayar muslim ya zo za ta lailatin fi masiri tunda da dare ne abin ya faru a kan hanya an gane ko ruwayar ahmad ya zo fi masiratin faƙultu na'am fa nazala an rahilatihi fa masha hatta tawara anni ya tafi sai da ya zamban ganin shi ya nesa kenan zai biya bukatar shi fi sawadin laili thumma jaa fa afraqtu alaihi al-idawata karkata mishi gora wanda yasa wasu malamai suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam istijmari yayi dan bai tafi da ruwan ruwan da zai yi tsarki ba da ya dawo kuma sai alwala da ruwa wannan ya nuna kenan ya halatta yin istijmari wa in kana al-ma'u mawjuda مفهوم وشيني فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف أنا سنيد وتا الكبة وتلي جاها كمي جرمة wadda take tasuf ce da gashin dabbobi aka yi ta falam yastati an yukhrij zira'ihi da yazo wanke hannu sai ya kasa fiddo hannun shi ma'ana ta matse shi haka nan dan haka hatta akhrajahuma min asfalil jubbati sai da ya zame hannun shi ta kasar rigar ya fito da hannayen nashi sannan sai ya wanke su فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه an gane ko ke wannan siyakin a can fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn fa masaha alayhima nasa'i ya fitar 79 ta hanyar mughira dai yace sabaktu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hina tawadda'a fi ghazwati tabuka daga duka wasu abubuwa na ta ƙara fitowa ina wannan wato ainihin da yace fi safarin a cikin yakin tabuka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dan ya yaki rumawa wanda tafiya ce ta wata daya a hanya fa masaha ala al-khuffaini abu dawud ya ruwaito ta hanyar abdurrahman bin abi nu'aym daga al-mughira bin shu'ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت كمن تاني وانت كفى بك فقال بل أنت نسيت شاكيني دي كمن تاني بهذا أمرني ربي عز وجل سيدي ضعيفين سيدي cikin isnadin shi akwai Bukair ibn Amir al-Bajali wanda Ibn Ma'in da Imam Ahmad da Nasa'i sun da'afa shi a wata riwaya dai ta Abu Dawud fa inni adkhaltu al-qadamayn al-khuffayn al-khuffayn wa huma tahiratan na shigar da kafafuwa na cikin huffi suna masu tsarki muslim kaga wannan riwaya ya kawo ta mai tsawo ya ruwaito ta ita ma muktasara kamar yadda bukhari a riwaya farko ya ruwaito muslim ya ruwaito cewa mughira bin shu'ba kharaja mughira yake cewa annahu kharaja li hajatihi fa atba'ahu an rasulillahi sallama annahu kharaja li hajatihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita dan ya ainihin wato biya bukatar shi fa فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه إن يانون مغيرة شيكي زبا مشي النبي صلى الله عليه وسلم يناونك وحين فرغ من حمده فتوضأ ومسح على الخفين دك دي أكوي المسح على الخفين الإمام النووي cikin sharhin wannan hadisi cikin al-minhaj juz'i na biyu safa ta 160 yake cewa a cikin wannan hadisi akwai halaccin isti'ana a cikin alwala yana ya halatta in za ka yi alwala waninka ya taimaka maka da wani abu abin da ya shafi ita alwala din ya halatta sai ce kuma isti'ana alwala ya tabbata hadisin usama bin zaidin cewa ya wato ainihin zuba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya yi alwala lokacin da ya dawo daga arafa sai ce kuma hakika hadisai sun zo tabbatattu waɗanda suke wato ainihin ya ce wa karja a fi a haditha laisat bi thabita ko hadisai wanda suka zo ba su inganta ba da suka hana innahi an isti'ana suka ce wai kar a nemi taimakon wani gurin alwala amma ba su inganta ba to sai nawawi ya ce a mazhaba ta shafi'iyya isti'ana cikin alwala sun kasa ta kashi uku na farko mutum ya yi isti'ana da wani shi gurin kawo mai ruwa ana kai baka je ka ɗibo ba da kanka daga famfo ko daga rijiya ko inda matattarar ruwan take sai ka aika aka ɗibo maka wannan ja'izi ne babu wani wato ainihin inkari ce wannan ja'izi ne babu karaha kuma babu naqs wala naqs alwala ba ta tauye ba ba wani matsala a ciki an fahimci wannan na biyu kuma mutum ya nemi isti'ana da wani gurin wanke gabbai shi ya wanke maka hannu ko ya wanke maka kafa ko ya wanke maka fuska shi kuma wannan a mazhaba ta shafi'iyya makaruhi ne in dai ba tare da wani bukata zuwa ga hakan ba an gane wannan ko eh makruhun illa li hajati akwai wani nau'i na ko dai girman kai ko wani abu makamancin haka sai dai in mutum bai da lafiya kaga sai a yi mushi alwala wannan babu laifi na uku kuma wajihi na uku shine an ya subba alaihi shi ya zuba mai ruwa shi kuma mutawabbi din yana wankewa to wannan shi ma sai ya ce au al'aula tarkuhu abin da yafi dacewa a bar shi to amma za a kira shi makruhi ko ba za a kira shi makruhi ba akwai wajihi biyu wanda suke ganin makruhi a daban wato ainihin khilaful aula daban mazaban malikiya akwai khilaful aula akwai makruh to makaruh ya dan fi muni akan khilaful aula wanda yake khilaful aula zai iya zamantowa ma sunna ne amma kuma ba a yawaita yin ta ba ba sunna ce da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam na yawaita yin yin ta ba a daidai mahallin ta kuma an samu wata sunnar da annabi ya fi yawaita yin ta yanzu kaga kamar nan yawancin alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake zuba ruwan shi yawanci ya tuntsuro daga masakin ya alwala shi ba tare da wani na zuba mushi ba wannan shi ya fi dacewa kenan to kuma an samu usama ya zuba mushi an samu al-mughira ibn shu'ba ya zuba mushi yayi alwala to kaga kowanne sunna ne amma wanne ya fi dacewa mutum ya koyi da shi ko da yaushe abinda annabi ya fi yawaita yi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi wannan bai yi laifi ba ko kaɗan babu wani wajihi na kyama ko kuma haramci amma dai da wancan din yayi da aka furwaitowa da ya fi an fahimci wannan ko na'am sai yake cewa qala ashabuna wa ghayruhum wa idha sabba alayhi waqafa sabbu ala yasar almutawaddi wallahu a'lam idan wani zai zuba ma wani ruwa ya alwala shi mai zubawan gefen hagu zai tsaya mazaba ta shafi'iyya Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani ina fata an fahimci wannan so wannan kenan hadisin huzaifatu ibn al-yaman radiyallahu anhuma wa ardahuma huzaifa ya gabata a baya yake cewa kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai fi safarin a wata nuska nan ku to asali babu fi safarin din an gane ku na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala sai uzaifa yace fatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa masaha ala khuffaihi yayi shafa akan huffun shi biyu mukhtasaran wato ya kawo shi a takaice shi Abdul Ghani al-Maqdisi yace ya kawo wannan hadisin a takaice ne tunda hadisin yana da kissa fihi kissa an gane ko tamu nuskar a ƙasa lamba ta goma ya ce ƙalar zarkashi bin nukat imamu zarkashi ya faɗa cikin nukat ala muqaddimat ibn salah safa ta talatin da takwas hadithu hudhaifa ta aidan fil masi ala al-khuffi ذكره المصنف مختصرا ولفظه في الصحيحين عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال na kasance tare da manzon Allah sallallahu sallama sai ya isa zuwa ga wani guri da wasu mutane ke zuba shararsu su baka takom wasu kabila ko wasu yan wani gida da suke tara shararsu da a wannan gurin har yanzu a cikin a ƙauyuka za ga kalar garka ɗin nan gidaje da suke zama a guri ɗaya ta famili ɗaya suna da wani guri da suka keɓe nan suke zuba shara nan suke haƙar ƙasa in za su gini ko wani haka ne ku to irin wannan gurin shi ake kira su baɓa bi ban misi su baɓa ta kau da je gurin su baɓa ɗin nan fabala qa'iman sai ya yi bawali a tsaye fatana haitu zai face sai na ɗan matsa na bashi guri fakala udno sai ce matso wannan ha'un ta sakit ce fadanautu minhu na matso zuwa gare shi hatta kumtu inda aqibihi har sai da na tsaya kusan wato ainihin kafar shi aqibaihi ya zo a muslim fatawadda'a sai yayi alwala to za da muslim riwayar muslim ya zo da ƙarin famasaha ala khuffaihi wanda wannan duka riwayoyin bukhari ya kawo wannan hadisin kusan riwaya hudu amma babu lafazin almasu ala alkhuffai riwayar muslim ce ta takaita da shi a wannan hadisin daka kenan shi yasa suka ce bai kamata ba al-maqdisi ya kawo shi a cikin umda wanda mun ji a muqaddimar shi fi mashtara fi mattafaqa alaihi al-imamani ce hadisan da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan riwayas eh asalin hadisin sun yi ittifaki amma babin da ya kawo hadisin ya kamata a ce a duka a bukhari da muslim akwai wannan lafazin duk da kasancewa ya kawo shi taba'an ne an gane ko wato akhaz din ba wani akhaz ne ba da za a ce an kama shi da wani kundumi mallafi inda dai ya tabbata a muslim din kuma wato ainihin dole za a yi aiki da shi kenan babu wani laifi musamman can da shi hadisin mughira mutafakun alaihi ne bila adna shak mafhum ga shi nan sai ya ce qala abdul haqq fil jam'i baina as-sahihayn juz'i na daya safa ta 216 wannan ha'un din ma'ana raqmul hadith lambar hadisi ta 366 sai ce walam yadhkur al-bukhari fi riwayatihi hadhihi ziyada wa ala hadha fala yahsunu min al-musannif bai dace ba ga malan addu hadha alhadith fi hadha albab min almuttafaq alayh an gane ko wannan kenan riwayar bukhari wato yanda ta zo wanda muka ambata babu lafazin almasu ala alkhuffain hudhaifa yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subabata qaumin fabala qa'iman thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda mas'alar yin bawali a tsaye matsala ce da take tana da maganganu a gurin malamai wanda duk da kasancewar ba kadiyar muke muke tattaunawa ba a nan amma wasu malamai sun faɗi sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bawali a tsaye wasu suka ce saboda gurin guri ne mai dauɗa ga mun ji su baba ne idan annabi ya ce zai sunkuya wato mayafi ne suke sawa da gyautu duk inda za ka duka kai biyan bukata zai yi wuya tufafinka bai taba kasar gurin ba to tanazzuhan don tsarkaka da kuma wato karamci irin na manzo sallallahu alaihi wasallam sai bai zukunna ba ka tufafin shi su baci kuma ya tabbata a hanyoyin hadisin wasu hanyoyi nashi cewa a cikin gari ne hakan ya faru sannan kuma yana zaune da wasu sahabban shi ne sai ya tashi zai je ya biya bukata kaga ya je ya dawo tufafin shi da kwata ko wani abu kaga bai dace ba haka sai ya tsaya a tsaye sai ya yi bawul suka ce to idan guri ya kasance yana da irin wannan matsalar mutum ya yi a tsaye shi ya fi akan ya tsugunna shi ya fi akan ya tsugunna yanzu akwai kasashen da in ka je ma in dai a bayi ne wanda yake na kasuwa ko na hotel ba inda za ka yi fitsari a tsugunni a inda za ka yi a tsuguni so da 'yan roban nan suke yi wadda ko ba za ka hau kanta ka zauna ba in ka hau ka zauna ma nan ne za ka yi wauta za ka ɓata jikinka an fahimci wannan ko za ka dole sai dai mutum ne a tsaye za ka cewa ma kwata-kwata ba a fitsari a tsaye a wannan zamanin akwai nau'i na badawa eh akwai nau'i na ƙauyanci a cikin lamar ana fahimta so da haka wasu kuma suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawalin shi a tsaye saboda akwai wani ciwo ne da ke damun shi wani ciwo da ke fitowa a kasan gwiwa cikin gwiwa haka nan an kwarmun nan ce to su kuma larabawa in mutum na fama da wannan ciwon in ne bawali a tsaye yana warkewa suka ce to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawali a tsaye akwai maganganu da yawa wanda nawawi ya kawo cikin sharhin shi na wannan hadisi wanda ba asalin hadisin muke magana a kan shi ba na tunda malam bai kawo mana da lafazin shi ba na tasu ba ba tafau ya ikhtisarin shi amma dai akwai maganganun malamai masu yawa akwai jam'i da aka yi tsakanin zancen na na Aisha cewa duk wanda ya baku labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawali a tsaye kar ku gazgata shi kar ku gazgata shi to kaga ta faɗi abin da ta sani tunda a gida yana da gurin shi da wato suna da gurin hala da suka keɓe suna yin bawali cikin bayi kaga kuma babu hikima a wancan lokacin mutum ne a tsaye an gane ko da ita tana ba da labarin abin da ta sani a cikin gida shi kuma Hudhaifa abin da ya gani ne shi ma ya bada labari kad ahsana man intaha ila ma sami'a ina fata an fahimci wannan babu wani cin karo wanda za makiya za su ɗauka shi ta yaɗawa a kan shi sannan 'yan shi'a da sauran akaliyuna da suka tafi akan su rushe wannan hadisin da wasu daga cikin mu'tazila masu imalul akali duk abin da za su faɗa za ka iya kawo musu wani nassi wanda su sun yarda da shi sun yarda da shi amma kuma miyari na hankalinsu inda za su waiwayi hankalinsu abin da suka faɗa kan wannan hadisi su ma za su faɗa shi ma za su faɗa a kan wancan haka dai ita shari'a idan nassi ya tabbata ka ajiye wa duk wani tunaninka da hankalinka a gefe ka karɓe shi musamman tun da ba cewa aka yi dole ba bal ma malamai sun tafi akan yi in dai babu wani ba wani aribi to yi a tsugunna shi yafi in dai babu wani aribi mutum ya duka ya ba wali shi yafi wannan babu shakka akan haka to amma in ya kasance akwai wani dalili kamar guri in ya zama mai dauda ko lalura ko kala halin da ka tarar da ƙasa a ciki da yanayin bayukansu wannan sai kai a tsaye babu wani mani'i a kai an fahimci wannan ko sannan cewar annabi sallama da yamma huzaifa udnu ka matso shi ma nan gurin shubuha tana iya kama wasu to su annawawi suka ce shurrah sun ce abin da yasa annabi sallama ya ce ya matso saboda ya suturce shi domin ba a saba ganin shi yana bawali a tsaye ba haka sai ya zo ya tsaya kusa da shi ta inda wanda ya zo wucewa sai ya ɗauka tsaye kawai ciki shi huzaifa na kallon can gefe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon can gefe daban an fahimci wannan ko don haka matsala ta yin bawali a tsaye sai kuma abin da za a iya karawa na urufi ya zama urufin garinku suna kyamar hakan kamar munan urufi a urufance ana kyamar yin bawali a tsaye bal mucan har sai ka ji ana cewa mai fitsari a tsaye mai fitsari a zaune wato musulmi da kafiri ma'ana kafirai aka sani suna yin bawali a tsaye lokacin zaben su goodluck wasu wanda su ba su son jam'iyyar su bahari zaka sai ka je suna najeriya sai mai fitsari a tsaye wato ci wasu sai mai fitsari a tsaye sai wa kenan sai arne goodluck an fahimci wannan ko to ba arna ne kadai ke bawali a tsaye ba amma in ya zamanto a urufinku ana kyamar hakan sai ka kiyaye shi sai ka kiyaye shi don aka ce ana barin halal don mi don kunya don kunya tunda ni akwai wanda ya ce mu wanda ya ga yana fitsari a tsaye ba zai bi shi sallah ba na yi kokarin in fahimtar da shi wani dattijo ne sai ce ko ni ne ya gani ina fitsari a tsaye bai kara bi na sallah na ce tabri rigiji gab jiki to da haka hadithun nasa bima ya'rifuna ko li kulli maqamin maqam Allah ta'ala ya samu dace to wannan hadisi kenan na Hudhaifa wanda shi ma dai abinda zamu dauka ciki mas'ala ta al-mashu ala al-khuffain shafa akan khuffi guda biyu to mas'ala ta shafa akan khuffi mas'ala ce ta ijma'i ba wani daga cikin magabata da ya saba mun ce magabata muna nufin malamai mu'tabaruna malamai mu'tabarun domin su ɗan shi'a sun saba to ana zancen fiqh na musulunci kaga mu ba ruwan mu da mai shi'a suka ce ko abin har burge mu yake ma su saba mana sai mana in khabiti ya saba maka kan abu alkhairi ne gare ka ayi kware to dan haka dukkan malamai sun haɗu akan cewa shafa akan huffi in dai mutum yana da ainihin alwala lokacin da ya sa huffin shi to daga baya in hadasi ya kama shi ƙarami rihi bawali ga'ifi mazi ko wali sai zo zai yi alwala da huffin a kafa shi in ya zo kafa zai iya shafa kan huffi din wannan ibnul munzir cikin al'ausar cikin al-majmu' ya hakaito wannan ijma'i da ibnul mubarak bilal ibn mubarak rahimahullah yana cewa laysa fil masyi ala al-khuffayn ikhtilafun annahu jaiz ba wani sabani da yazo kan cewa shafa kan huffi biyu halal ne babu sabani akan haka an gane ko وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك duwan da kaga an ruwaito daga annabi sallama daga sahabban annabi cewa ya kyamaci shafa kan huffi to an ruwaito wata riwaya kuma da ta nuna cewa ya nuna halal ne an gane ko to kenan wannan riwaya ta biyu ta za a ɗauka tunda ta ce ta dace da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan magana ta ibn mubarak ya zo cikin ausat din da juz'i na ɗaya safa ta 434 akan nan albayhaqi cikin kubra ya ruwaito ta ibn hajar ya ambace ta cikin fathul bari juz'i na ɗaya safa ta 305 ta haka shafa kan huffi a abu ne wanda yake an yi ijma'i a kan shi wasu daga cikin malamai a farkon al'amari kun san ijma'i yakan zama da matsala an ɗan yi saɓani kanta daga baya sai ijma'i sai ya haɗu da haka al'ijma'ul lahiq yan sahu al'ikhtilaf sabiq to da an ɗan yi ɗan cece ku ce yasir a matsala ta shafa kan hufi sai wasu suka ce shafa kan hufi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne kafin a saukar da ayar alwala ta cikin ma'ida يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سكتشيتو كافن كافن صوك الدآير آه ما إدان وسكتشي كودا أتي كافن صوك الدما إدان إتكنت آية تاي إشارة زواج شافا كان خفي سوود لفظ آه قراءة فسو شعبة شعبة عن عاصم حفص عن عاصم يا ترنتا وأرجلكم أما شعبة ليراوينا عاصم أغاني يا كرنتا وأرجلكم إلى الكعبين هكذا أبو عمرو ko ibnu amir tsakanin ibnu amir da abu amr cikin su wani ya karanta da wa arjulikum hakan nan hamza da kisa'i an fahimta ko to qira'a ta wa arjulakum kaga atafi akan wujuhakum wa aydiyakum kenan wanki a wanke gafa qira'a ta wa arjulikum atafi akan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum kenan wamsahu bi arjulikum kenan kafa ita ma shafa za a to da ka yan shi'a sai suka ɗauki zahirin waccan qira'a cewa kawai shafa za a yi ba za a wanke ba da ka su ba sa wanke kafa in dai sahihin ɗan shi'a ne in ya zo alwala to kafa shafa zai yi ba zai wanke ta ba ko da a ce babu huffi a kafa shi wanda su kuma suna ganin in akwai huffin ba za a shafa ba in babu huffi ne ma za a shafi kafa kaji tababbe to waccan ayar malamai sai suka ce qira'ar wa arjulikum tana da wujuh wajihi na farko a fassara da idan mutum na sanye da khuffi mutum da annabi ya ya aikace aikin annabi sai ya fassara wannan lafazin sallallahu alaihi wasu kuma suka ce a'a siyakin lafazin ya bi siyaki ne ba ma'ana ba tunda kaga wamsahu bi ru'usikum aka ce wa arjulakum siyakin zai dan abin gattu dai wa arjulikum wa arjulikum ila al-ka'bai a wannan qira'a sai a kula da siyaki ba lafazi ba ko ma'ana ba a kula da lafazi ba ma'ana ba so da me yasa aka shigar da kai saboda wajibcin tartibi kaurin da shafi ya tafi a kai in ba da haka ba da sai a gama da mahsulat sannan sai a kawo mamsuhat to amma saboda darura ta at-tartib zaka aka shigar da gabar da take shafanta ake yi akan gaban da suke wanke su ake sai kuma aka kawo wadda ita ma din wankewa ake yi to wannan siyakin in an zo irabi zai bi li'irabin kai ne amma ma'ana ba ta shafar kai ba ne ta wankewa ne irin yadda ake wanke fuska da hannu an fahimci wannan ko kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma azaba yaumin alim azaba yaumin alim ƙarshen wata aya kaga azaba nan mansubi ne ko sai ce yaumin alim wani yini mai raɗaɗi yinin ne ke da raɗaɗi ko azaba eh azaba ce ke da raɗaɗi kenan inda wato za a bi ma'ana ne sai a ce azaba yaumin aliman azaban aliman kenan da zai faru a wani yini amma sai ce azaba yaumin alim don kula da siyaki da lafazi irin wannan yana zuwa cikin alkur'ani mai to ba tafsiri muke ba almuhim dai waɗanda suka ce shafa kan huffi ya faru ne kafin saukar ma'ida hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali hujja ne a kansu jarir ibn abdullahi da aka ambaci haka sai ya ce ina ni ban musulunta ba ma sai bayan da ma'ida ta sauka kuma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa kan hufin shi bayan musulunta ta ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan huffi kamar yadda hammam ibn al-harith ya ruwaito cewa bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi fa qila taf'alu hadha fa qala ra'aytu rasulallah sallallahu alaihi wasallama bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffain الإمام الأعمش ناس كما رويت حديثا يتي قال إبراهيم يعني النخعي كان يعجبهم هذا الحديث أصحاب ابن مسعود وأن حديثي أنا برجيس لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة أن ينتكين بخاري dari uku da tamanin da bakwai muslim dari biyu da saba'in da biyu sai dai lafazin na muslim ne lafazin bukhari yadda ya zo cewa kana min akhirihim islama jarir ya kasance yana cin wanda ya musulunta daga ƙarshe ƙarshe to lafazin muslim ya fi fitowa da ya nuna cewa bayan ma ma'ida ta sauka a hijjatul wada'i to shi kuma bayan saukar ma'ida ne bayan annabi sallallahu ya gama aikin hajjin jariru ya musulunta an fahimci wannan ko zaka daga nan kuma sai ijma'i ya kullu da ka zancen wancan ikhtilafin ma babu shi kwata-kwata ijma'i ya kullu akan shafa kan hufi kuma hadisan da suka zo da shafa kan hufi hadisai ne mutawatirai har buga wato misali ake da wani baiti ko mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi masjidan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadyu ba'd wannan ana buga misali da shi akan hadisan da suke matsalolin da suke suna da hadisai mutawatir wanda galibinsu masail ne na aqida kuma matsalar shafa kan huffi malamai da suke kula da aqaid da firak da al'adiyan da mil da annihal suna kawo a matsala ta almasu alal khuffain cikin masail al'aqadiyya duk da kaga a zahiri matsala ce fiqhiyya ko ba haka ba amma suna kawo su a matsayin masail lil aqadiyya li ikhtilafir rawafid saboda 'yan shi'a sun saba ‘yan shi'a sun saba akan haka kuma sun ɗauki hakan kamar matsayin wani asul ne daga cikin usul ɗinsu idan za a baka shi'a za a gaya ma an ka zo alwala shafa za ka daga sai ya zama to kishiyar aƙidarsu to aƙida ce ta ahlus sunna ke cewa a shafa ka a alwala kana iya shafa kan hufi kuma abin da yake ma yafi abin da yake afdal in har kana da alwala ka sa hufi to in alwalarka ta karye za ka sake wata alwala ko kuma in za ka yi tajdidi to ka shafa kan hufi shine sunna ba ka fidda safar ka wanke ko ka fidda huffin ka wanke kafa ba dan ka fidda huffin ka wanke kafa alwalarka ta yi ba ta yi ba wai ba ta yi ba amma ka aikata abin da ya saba ma sunna dan haka lokacin da mu'iratu ibn shu'ba ya duka zai fidda safar manzo a huffin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da'huma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn yace ka bar su saboda na shigar da kafafuwa na cikin wannan huffin ne suna masu tsarki akwai riwayar da ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama umarni yayi umarni yayi cewa duk wanda yayi yake alwala yana da hufin ya zo kafa to ya fudda huffin shi ya bar huffin shi yayi shafa'a cikin alfaz na hadisin mughira ina fata an fahimci wannan haka wannan shine abin da yafi in dai kana sanye da huffin ka a kafa in ka zo alwala sai kai shafa akan shi to nan abin da zamu fahimta cikin waɗannan hadisai shine ishtiratu lubsul huffi aw al-khuffi tahira mutum ya zama sanda ya sanya kuffin nan yana da tsarki wannan sharadi ne amma yanzu sai ka je kai bawali ka je kai bawali ka san shikenan da alwala ta kare ko sai ka zo ka sanya kuffinka sai can an jima za ka yi alwala kawai sai ka yi shafa a kai to wannan bai yi ba wannan bai yi ba wannan kuma shine abin da malamai suke jumhurin malamai suka tafi a kai an samu wata riwaya daga Dawudu Zahiri cewa in in dai kafar taka ba najasa gare ta ba ka sa kuffin ko da ba ka da tsarki a lokacin to kawai shafa za ka yi wato shi ya ɗauki inni adkhaltu ma tahiratayn da ma'anar su kafafuwan da na sa su cikin kuffin babu ban taka kowace najasa ba da su a wanda ya saba ma wa abin da malamai suka fahimta kadiman wa haditha kan cewa tahiratayn ma'ana suna da tuhur wanda yake bin tuhur na alwudu ba wai tuhur na khabathi ba tuhur ne na hadathi an fahimci wannan ai to don haka wannan sharaɗi ne in dai mutum zai yi sanya huffi ya zamanto yana da alwala ya sanya shi to in ya zo alwala sai ya shafa a kan shi sharaɗi na biyu shine mudda akwai mudda ta almasu wanda hadisin bai kawo ba hadisin nan bai kawo ba saboda hadisan da suka zo kan mudda ɗin ba su cika sharaɗin bukhari ba amma muslim ya fitar da hadisin sufyan ibn assal safwan ibn assal cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu in muna halin balaguro Allah nan zai a khifafana ƙarshe nuna ka fidda khuffi ka wanke kafa in dai kana da alwala ka sanya shi menin ya saba ma sunna sai annabi ya umarce mu Allah nan zai a khifafana salasata ayyamin wa layalihin kar mu fidda khuffin mu a tsawon kwana uku yini uku da dare uku kuma mu yi shafa a kansu sharaɗi na gaba shine dai ƙarashin hadisin na safuwa cewa in dai ba janaba ce ta kama mutum ba hadasi in dai ƙarami ne yace lakin min ba min baulin wa gha'itin wa nawmi amma in dan kayi bacci ne kaga bacci mai nauyi sababi ne na karyewar ainihin sarki ko bawali ko gha'iti sauran za su biyo su shine rifi da mazi da wadi dan wannan to kawai mutum zai yi shafa akan akan hufi to sai ya ce kwana uku da yini uku da dare uku wannan ga wanda yake matafi hadisin sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu an shi kuma ya tabbatar da cewa idan mazaunin gida ne yini daya da dare daya kamar yadda wancan hadisin ya nuna matafi yini uku da dare uku hadisin yana cikin muslim hadisin shi ma na sayyiduna ali radiyallahu anhu wa ardahu inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sanya ma matafiyi ya sanya wanda ya kasance mazaunin gida dangane da shafa kan huffi yini ɗaya da dare ɗaya wanda yake matafiyi kuma yini uku da da dare uku wanda yake matafi yana da awa saba'in da biyu zai ta shafa kan huffin shi wanda yake mazaunin gida yana da awa 24 sai ta shafa akan hufun shi ina fata an gane wannan wanda wannan sharadi na sanya yini uku da dare uku ga matafiyi da ainihin yini daya da dare daya ga wanda yake mazaunin gida shine abin da jumhurin malamai suka tafi akai mazaba ta hanabila hanafiya hanabila da zahirin mazhaba ta shafi'i a jadid a kadim sabanin hakan al'imam malik shi kuma sai ya saba da aka sai yake da kuma alkaulul kadim na shafi'i cewa mutum zai iya ta shafa kan hufun shi in dai ba fudda shi yayi ba ko in dai ba fudda hufun nashi yayi ba ko kuma in janaba ta kama shi da aka ba su kayyade da wasu kwanaki ba sai suka yi hujja da wasu hadisai wanda dukkan su ba su inganta ba daga cikin hadisan akwai hadisin Ubay ibn Umarata cewa na qultu ya Rasulullah amsahu ala al-khuffayn qala na'am qultu yawman qala na'am qultu yawmayn qala wa yawmayn qultu thalathata ayyam qultu wa thalatha qala wa ma shi'ta sai hakku ana uku zan iya in ta shafa kan hufi yace har yanda kaga dama ba Abu Dawud ya fitar da hadisin nan 158 amma hadisi ne da'ifi kamar yadda shi kanshi Abu Dawud ya ce ikhtulifa fi isnadihi wa laysa huwa bil qawi ibn Abd al-Barr rahmatullahi ta'ala alayhi ce la yathbutu wa laysa lahu isnadun qa'im daga hadisi ne wanda yake da'ifi ne wanda kuma a cikin isnadin shi akwai Ayyub ibn Qatan al-Falastini wanda al-Imam al-Azzi yace majhul ne al-Hafiz kuma yace ainihin wato fihi lin haka hadisin na da rauni ba zai zama yayi mukawama da waɗancan hadisai cikin Muslim da wasunsu da suka nuna an kayyade lokaci ga matafiyi da mazaunin gida ina fata an gane wannan to ya ake shafa kan huffi shafa kan huffi abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine za a shafi saman huffi ne kawai za a shafi saman wato ainihin huffi ne so da hadisin sayyiduna ali da abu dawud ya fitar da shi sannan ali yake cewa law kana ad-dinu bir ra'yi la kana asfalu al-khuffi awla bil mas'i min a'la ce laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala dhahri khuffayhi da a ce addini da ra'ayi ake ake yin shi yace da kasan hufi shi yafi dacewa a shafa ba sama ba tunda kasa shi ke taka kasa yace amma kuma naga annabi sallallahu yana shafan saman huffin shi saka kenan sama ake shafa ba ba sama da kasa ba ina fata an fahimci wannan wannan ya nuna maka kenan addini ba da ra'ayi ake yi ba da dalili ake yin shi da dalili ake yin shi العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما الدين نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه جعل علامة ابن القيم رحمه الله wanda wannan hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud kamar yanda muka ambata hadisi na 162 Ad-Darqutni ya fitar da shi 73 Al-Baihaqi juz'i na biyu cikin Kubra safa ta 111 الإمام الألباني يتي صحيح نتكين إرواء الغليل حديثي نتري دعوك وأنه كما إتتي مذهبة تثوري دا لأوزاعي دا أحمد ابن حنبل دا أبو حنيفة دا وتؤنهن صحبانش معنا أبو كننش دا دا لبنش وأنه كما وننشيني أبن دي كديدي an samu daga al'imamu malik da al'imamu shafi'i suka ce zai shafi zahirahuma wa batinahuma wa in iktasara ala a'lahu ajza'a amma in ya shafi sama yayi gane ko wasu suka ce siga da tafi kamar da mai risala ya kawo ce sifatul muhtara ko wani abu makamancin haka shine mutum ya shafi sama da ƙasa suka ce yanzu sai ya maida in wannan kafar kace sai ka yi haka kenan hannunka na dama da na hagu sai ka karkatar da su kawai sai ka shafa daga sama har ka abaini ma suka ce har zuwa idan idan kafarka amma wannan kuma ba da ka suka yi ba sun yi hujja da wasu hadisai sai dai hadisan ne ba su inganta ba daga hujjar da suka yi da hadisin mughira ne rawil hadith cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha asfala al-khuffayn wa a'lahu wa masaha asfala al-khuffi wa a'lahu hadisin ya da'ifi abu dawud ya fitar da shi 165 كما الإمام أحمد دا الإمام البخاري دا الإمام أبو حاتم الرازي دا الإمام الدار قطني دا الحافظ ابن حجر دكس إلا انتد حديثا سكتي لي إن جنتبا أم فهمت وننكو أبو مالك تكين سيفقه سنة يتي بل الثابت عن المغيرة قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين يتوانا ماشيني أبن دي تبتا مغيرة كنا يرويتو إرن أبن دا سيدنا علي يرويتو wanda shi ma wannan hadisi ne na imamu abu dawud wanda yake hadisi ne hasan a shekul albani ya ce hasanun sahi da haka fala ya kunu almasu illa ala a'la alkhuffi faqat fa in iktasara ala batin alkhuffi duna a'lahu lam yujzi lam yujzi ila almasu yujzihu almasu Abu Malik ya ce in mutum ma ya shafi kasan hufi kawai bai shafi sama ba to shafar ba ta yi ba da haka alwalar shi ba ta yi ba wallahu a'lam to akwai hadisin da wato wannan hadisi na mughira wancan wanda wannan wanda yake hasan at-tirmidhi ma ya fitar da shi 981 cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala al-khuffayn ala zahirihima wanda wannan hadisi al-imam al-bukhari wato ainihin tirmidhi afwan da ya fitar da hadisin sai ce hadithul mughira ala almasu ala al-khuffain hadithun hasanun wa huwa hadithu abdurrahman ibn abi zinad an abihi an urwa ibn al-mughira sai ce wala na'lamu ahadan yadhkuru an urwa an al-mughira ala dhahrihima ghayru aw ghayra wato wato abdurrahman ibn abi zinad a riwaya shi ne kadai hakan ta zo sai ce wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-ilm da yawan malamai haka suka tafi kan cewa sama za a shafa wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri wa ahmad shine ra'ayin su al-imam al-bukhari da ya kawo wannan hadisin cikin at-tarikh al-awsat nashi sai ce wa hadha asahhu min hadithi raja an katib al-mughira to wannan hadisin shi yafi inganci daga hadisin raja daga katib al-mughira raza ibn haiwa daga katibul mughira shine warrad wanda warrad al-thaqafi wanda shine wancan hadisin da muka ji sa imam al-bukhari sun illanta shi da ahmad da sauransu cewa ya shafi kasa da sama imam al-bukhari sai ya ce wanda ya ce ya shafi saman kadai shine yafi inganci wannan ya zo cikin at-tarihu al-awsat al-mubarak furi cikin tuhfatul ahwali yace zancen cewa sama kadai za a shafa wa huwa qawlu abi hanifata wa man tabi'ahu wa ishaq ibn rahuya kenan wa daud az-zahiri yace wa huwa qawlu ali ibn abi talib kaga akwai sahabi cikin wannan kauli wa qais ibn sa'ad ibn ubada wal hasan al-basri wa urwa ibn az-zubair wa ata ibn abi rabah wa jama'a da yawan malamai sun tafi akan haka har ya nakalto wasu maganganu na shaukani ta inda yake ganin hadisan babu cin karo gamu shaukani ya tafi akan zaka iya ka shafi sama kawai zaka iya kuma ka shafi sama da ƙasa kenan ya zaɓi ra'ayin malik da al'imamu shafi amma zancen da ya fi ƙarfi shine a za a shafi iya saman ne kawai akwai bayanai masu yawan gaske amma dai a ba za mu shagaltu da ambatan sauran bayanan ba sai dai abin da ya rage shine mu yanzu kusan wani nan ma bai taɓa ganin kofi ba ko bisalam ka taɓa ganin shi eh shi ce yana azama safati yake ne abinda tun farko ya kamata ma mu yi ta'arifin me khufi ke amma na dauka kowa ya san khufi hmm annasu ka taba ganin shi yau nan garin ya kamata a ce kuna kuna ganin shi masu fitowa daga Libya yauwa musamman yan tablib din ni ma a gurin su na fara ganin shi wata shekara shekaru can na baya a Kano mun je kura wa'azi duk da ziyara na ya gaje sai na yi wa'azi to daidai zan yi wa'azi a masallacin na juma'a na kura limamin ya rasu Allah ya kanshi da gafara sai ga su su ma sun zo can ma na tadda su zo suna ta rabon abinci da walkin su da ainihin jautan su da da hutu eh dan Palestine da yan India an gane go yawwa suna sanye da shi nan suna larabawa larabawan nan ko yan libi ko yan algeria yan murtani da sauransu za ku dinga ganin su da shi to shi huffi kamar safa ce ne ba an kira shi amma shi na fata ne bambancin kenan abdulsalam shi na fata ne ake yin shi sharaɗin shi ya zamanto ya wuce idan sawu ya wuce idan sawu mahallul ghasl na na kafa sharaɗin shi ya zama ya wuce idan sau don akwai manya akwai ƙananu daga huffi kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbasin ne ko ibn umar cewa an hana muhrimi ya sanya huffi wanda sai da ya sa takalmi mutum bai samu takalmi ba sai annabi ya ce ya yanke shi daga kasan idan sawun shi kenan dai ya wuce ne ya wuce idan sawu to fuqaha sun sanya wasu shuru suka ce dole ya zamanto huffin nan bai huje ba suka ce dole ya zama bai huje ba shi kuma imam malik imam shafi'i suna ganin ko da ya huje babu matsala in dai za a iya tafiya da shi in dai za a iya takawa a tafiya da shi kuma yana nan a matsayin sunan shi na kuffi shi akwai shurut da yawa al-imamu sa'idi cikin sharhin umda yace duka shurutun da fuqaha suka sa biyu ne kawai ya tabbata shine kuffin nan mutum ya zamanto ya sanya shi cikin sarki kuma ya zama yana amsa sunan shi kufi da ka gan shi a kafa ba ka ce da wata guntuwar fata a kafar shi ba cewa za ka yi ga kufi a kafar shi kenan dai ma- abin da malikiya suka ce in dai za ka iya tafiya da shi dan in bai rike ma kafa ba za ba za ka iya tafiya da shi ba amma in ya zama daga ƙasa ya ɗaye daga gefe jaffa biyu duka ya ɗaye zaka in ka sa shi kamar ka ɗaura kyalle a kafa ka ne to wannan ba kofi ba ne ba amma dan ya huje ana hango kafa dan ka wannan ba matsala ba ne an fahimci wannan ko to ita kuma safa safa ah, akwai saɓani a kanta akwai saɓani a kan a kan safa mazhaba ta hanafiya mazhaba ta hanafiya ah, suna ganin cewa da mazhaba ta malikiya suna ganin cewa kwata-kwata kawai ba a yin shafa kan safa ba a sanya ta ba in ka zo alwala in kana da safa dole ka kudda ka wanki mazhaba ta hanabila kuma suna ganin uh, ana iya shafa kan hufi kan safa amma an ta zama mai kauri ce tana kama da hufi in tana da kauri tana kama da hufi to za a iya shafa a kanta al-imam ibn hazm al-zahiri sai tafi kan cewa isa in dai ta rufe kafa duk shara-sharanta ko da kamar bakan leda take in dai ta rufe kafa za a yi shafa a kanta shekul islam ibn taimiya ya karfafa wannan ra'ayi hakan na shekh bin ba shekh ibn al-uthaymin shekul albani da sauransu suka karfafi wannan magana wa huwa sawab so da cewa sai ya zama mai kauri yana kama da hufi yana bukatar sharari to in dai ya tabbata za a yi shafa kai akwai hadisai da gaske akwai hadisin mughira cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala yayi shafa kan safa yayi shafa akan takalmi yayi shafa kan hufi duka uku to amma wannan hadisi duk da Sheikhul Albani ya inganta shi cikin Irwaul Ghalil wasu malaman sun illanta shi suka ce hadisi ne wanda yake da'ifi bai inganta ba akwai maganganu dai akan hadisin akwai hadisai da yawa wanda duka la takhlu min uh, du'fin a wurin wasu malaman za a iya karfafa su su zamanto sun taimaki juna wasu kuma suna ganin ba za su kai labari ba na'am to da ka waɗancan hadisai duka suna da suna da rauni ah, wanda a gurin wasu malaman suna ganin ba za a iya kafa hujja da su ba amma shi albani ya hassana su to amma abin da za a ɗeba kewa da shi shine safa shafa kan safa an samu sahabbai goma sha ɗaya da suka tafi akan ya halatta daga ciki akwai sayyidina umar wanda annabi ya ce إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وإن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وسكي أقول عبد الله بن عمر أكي أنس بن مالك بس ورنسو أم فهمتوا أنكو هو بأسامو ونسحابي دي يسابع مسؤول أقول نسي زما كمان من إجماعي ني مسكوت الإجماع المذكور شيني وسو صحابي وسو ما لم يسي مغانا كان كذا سورا سيشورو كاغا السكوت علامة الرضا an fahimta haka shafa akan safa ya halatta babu babu wani matsala kuma ma kufi da shafa da safa matsayin su zai zama daya matsayin su zai zama daya so da darurar da ke sa a sa kufi ita ke sa a sa safa galibi an gane ko kuma a sa sharaɗin sai mai kauri sai mai kaza shi kuma yana buƙatar ya tafakkadu dalil walaysa hunaka dalilun salih an fahimci wannan ko to yanzu mas'alar safa da kufi wato mas'ala ce wadda tana da matukar faɗi fa ta da faɗi idan mutum ya sa kufi sai ya yi hadafi daga yaushe ne zai fara lissafi awa 24 ko yini uku da kwana daga sanda ya sanya kufin ko kuma daga sanda alwalar shi ta kare akwai saɓani amma a ce daga sanda ya sa kufi ahwad an gane ko ahwad khurujan an al-khilaf sannan mutumin da ya kasance ya yi alwala da jimawa amma bata karye ba shin yanzu zai iya sanya kufi ko ya sanya safa in an jima kuma ya tashi yin alwala ya shafa a kanta shi ma akwai saɓani maliku bai yarda da wannan ba cikin muwabba mazancen da ya fi ƙarfi ya halatta saboda cewa ya fa'inni a da kaltuhu ma'aish zahirata ne da ya ce ina gama alwala na sa su in dai kana da alwala shi kenan sannan mutumin da yake ya sanya kofi ya wannan fara'i ne akan wancan ya yi alwala sai ya sanya kufi da haka sai ya fidda kufin daga baya ko ya fidda safar daga baya alwalar shi na nan ko ko fiddawar ta karya mushi alwala alwalar shi na nan shi ya fi wannan shi ne zaɓinsa shekul islam ibn taimiyyat al-harrani da su ibn hazmin su dawudu al-zabi shi ne zaɓi na ibn al-uthaymin cikin asharhul mumta an fahimci wannan ko daga kayi alwala sai kai sa safa ko afwan kayi alwala da safa a kafa ka kana da tsarki kai shafa kan safa ko kai shafa kan kofi ta ce asalin matsala sai kuma daga baya ka fudda kofin ko ka fudda safar taka ba tare da alwalarka ta karye ba za ka iya alwala da ita eh za ka iya da an ruwaito sai duna ali ma ya yi haka ya yi alwala ya shafa kan kofi kuma zai shiga masallaci sai ya fudda kofi sai dai kuma ya yi sallar shi a haka za ka babu laifi wannan kaɗan kenan daga cikin mas'alolin almasu alal kufai والله تعالى أعلم سمت شباب في المذي وغيره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله